الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد بالعزة والبقاء الذي قضى بالفناء والزوال أهل هذه الدار ليدلنا بها- بذلك على أن لكل ناذل راهلا وانتقالا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحل علينا شهر رمضان ليفيد فيه إحسان على خلقه ويغفر لهم ذنوب ويضاعف لهم أعمال الصالحات ثم حكم بانقضائه وانتقاله فمن رابح فيه صار شاهدا له عند الله بالخير وشافئا لديه في تلخيصه من العذاب وتمكينه من نيل الثواب ومن خاصر فيه قد ضيع أوقاته الشريفة ومواسمه العظيمة باللهو والغفلة والتفريط فصارت حياته عليه وبالا وصار شهر رمضان شاهدا عليه عند الله بالتفريط وإضاءة وخصما له يقيم الحجة عليه عند أحك- عند أحكم الحاكمين بما ضيع من الحقوقه وانتهاك من حرماته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على اغتنام اغتنام الأوقات قبل الفوات وأمر بالاستغفار من تقصير والحفوات وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أيها الناس اتقوا الله أيها المسلمون هذا الشهر رمضان قد رحل عنكم ومن كان منكم محسنا فيه فليحمد الله على ذلك وليبشر بعظيم الصواب من ملك الوهاب ومن كان مسيئا فيه فليتوب إلى الله توبة نصوحا فإن الله يتوب على من تاب وليحسن إتام فإن الأعمال بالكواتب أيها المسلمون يا من بنيت حياتك على الاستقامة في هذا الشهر المبارك دم على ذلك في باقية حياتك ولا تهدم ما بنيت بعودتك إلى المعاصي فتكون التي نقضت جضلها من بعد قوة أنكاثا يا من آتقه مولاه من النار إياك أن تعود إليها بفعل المآسي والأوذار يا من اعتدى حضور المساجد وإمارة بيوت الله بطاعته وأداء الصلاة الجماعة والجمعة واصل هذه الخطوات المباركة ولا تقلل صلاتك بالمساجد وتشارك المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا تج- ولا تجهر مساجد ولا تنقطع عنها نهائها فيكتم الله على قلبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنابره لا- لينتهين الله لينتهين أقوام عن ودائهم الجماعات أو ليكتمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه إمام مسلم يا من تعو- يا من تعودت تلاوة القرآن في هذا الشهر دوم على تلاوته ولا تقض الصلاة ولا تقض صلتك به فإنه حبل الله المتين وهو روح من أمر الله وهدى ونور وشفاء لما في الصدور وشفيئك عند ربك وحجتك يوم القيامة فلا تعرض عنه بعد رمضان فإنه لا غنى لك عنه بحال من أحوال يا من اعتدت قيام الليل استمر في هذه المسيرة الطيبة فاجعل لك حظا مستمرا من قيام الليل ولو كان قليلا ترفع فيه حوائجك حوائجك إلى ربك وتكون ممن قال الله تعالى فيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وتكون ماء المستكثرين بالأسحار يا من اعتدت الصيام في رمضان امض في هذه العادة الحميدة فإن الصيام لا يزال مشروعا في العام كله وهناك أيام من من السنة حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها منها صيام ستا ست أيام من شوال قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم فصام هذه الست في أول الشهر في أول شوال أو في وسطه أو في آخره سمها متتابئا أو متفرقا في الشهر ولا تتركوها وتهرم هذا الثواب العظيم ومنها صيام الثلاثة أيام من كل شهر ومنها ومنها صيام يوم الأرفة ومنها صيام يوم العاشوراء ويوم قبله أو بعده ومنها صيام يوم الاثنين والخميس ومنها صيام عشر ذي الحج ومنها صيام الشهر الله المحرم كل هذه أيام يستحب صيامها ومن ومن أراد زيادة فليصم يوما ويفطر يوم وصيام داود عليه السلام كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا من تأودت في هذا الشهر المباركة ببذل الصدقات والإحسان واصل, مستم... واصل مسيرتك الخيرات في باقية السنة وتصدق إن الله يجزي المتصدقين وتهر في صدقتك المهاوج المتآففين عن السؤال وهكذا أيها الناس إن انقضاء شهر رمضان فإن أمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت قال الله تعالى وأبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال عيسى عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم تقبل لنا عبادتنا في هذا الشهر المبارك اللهم تقبل عبادتنا في في سائر أيام وفي وفي سائر السنوات برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah wanda shi kaɗai ya kaɗaitu da isassa da wanzuwarsa a doron ƙasa ko kuma da wanzuwarsa shi kadai zai rage bayan alkiyama ta tashi wanda ya hukunta kowa zai kare kuma kowa zai gushe a wannan duniya kuma yana nusar da mu akan dukkanin wani wanda ya sauka a wani guri to lalle akwai ranar da zai tashi daga wannan gurin ya ciri zuwa wani guri na daban na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi Muhammad dan Allah ne ko kuma na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ba shi abokin tarayya wadda ya lullube mu da watan da ya gabata shine watan Ramadan a cikinsa akwai kyautatawa dangane da bayi kuma ya yi musu gafara ya kuma kawo abin da zai sa su nemi tuba don su nemi gafarar zunubansu kuma yake ninninka musu daga ayyukansu na gari sannan kuma ya hukunta da zuwa wannan wata ya zo ƙarshe ya tafi ya bar mu duk wanda ya rabauci ko ya halarci wannan wata to ya rabauta da alkhairai masu tarin yawa wanda ya aikin kirki a ciki lalle ya rabauta da alkhairai masu tarin yawa kuma ya nemi tsira to lalle ya samu tsira daga gare shi a cikin wannan wata duk kuma wanda ya aikata mummunan aiki a cikinsa to lalle ya samu shi ma abin da ya aikata dangane da azaba wacce kuma za ta riske shi in bai tuba ba daga cikin wanda suka yi asara a cikin wannan wata suka bata lokacinsu suka bar rabo wanda yake mai girma a wannan wata su ne wa'inda suka rudu da yin wasanni da rafkanuwa da sakaci dangane da abin da ya shafi wannan wata ba su mori abin da ke cikin sana alkhairai ba suka zamanto rayuwarsu ta zama ta wannan wata ta zama narkon azaba a tattare da su Allah ubangiji ya tsare watan ramadana ya kasance wadda muka halarce shi tare da yin ayyuka masu kyawu da yin ayyuka masu masu ma'ana masu kyau da inganci muna neman gafara da ɗaukaka a gurin Allah da kuma neman yafiya ga zunubanmu da dukkanin wanda ya samu wannan rabo lallai ya doge akan wannan abin da ya samu kansa na aikatawa na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne wanda yake kwadaitarwa akan a samu ribantuwa dangane da lokatai kada mutum ya sakaci dangane da lokacinsa ya kuma umarni da ayi tuba zuwa ga Allah a takaita wajen aikata ayyukan zunubai a runguma Allah a yi aikan da suke wanda Allah ne da manzansa suka yi umarni kira da amincin Allah tabbata a gare shi shi da alayensa da sahabbansa bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah ya ku musulmai ku mai da al'amuranku zuwa ga Allah wannan wata da ya gabata ya riga ya tafi na watan Ramadan duk wanda ya kasance a cikin ku yayi aiki nagari to ya gode wa Allah wanda kuma aka samu akasin haka to lallai ya tuba zuwa ga Allah domin Allah shine wanda yake karɓar tuba duk wanda ya kasance yayi mummunan aiki a cikin wannan wata ya tuba zuwa ga Allah tuba irin na zaren bunu domin Allah madaukakin sarki yana karɓan tuban dukkanin wanda ya tuba lalle ya ku bayan Allah ku kyautata ku yi ayyuka domin aiki ba abinda mutum ya karkare da shi a rayuwarsa shine abinda zai je ya samu a kansa namal a'malu bil kawatim abinda ka cika da shi shine abin kallo ba abinda ka faru a kansa ba abinda ka karkare ranar ranar da za a karɓi ranka aka same ka akai to shine abinda za a irga maka Allah ubangiji ya sa mu karkare muna masu imani ya ku musulmai ya kai wanda ya gina rayuwarsa akan tsayuwa a cikin wannan wata da ya gabata mai albarka ya dawwama a cikin wannan wata wajen aikata aikin alkhairi kada ka yadda ka rushe abin da ka gina zuwa ga aikata aikin sabo ka zama kamar wadda ya warware alkawarinsa da ya da ubangijinsa kamar yadda Allah yake ba da misali a cikin Qur'ani yake cewa kallati na qadat gazlaha min ba'di quwwatin an kasa kamar dai wata makaiya ce mai kada zare bayan ta kaɗa zarenta kuma ta zo ta warware abin da ta kaɗa na wannan zare. To kada ka yadda abin da ka aikata na aiki na aikin kirki a wannan wata na Ramadan kada ka yadda zamanto aikin iya a Ramadan ne idan an wuce Ramadan kuma shi kenan kura ta mutu sai me sai wasa. Ya man ya kai wanda aka ‘yanta a cikin wannan wata mai albarka aka ‘yanta shi daga cikin wuta kowannen mu muna kyautata tsammani an mun samu ‘yanci daga wuta zuwa ga aljanna to ya kai wanda ya samu wannan rabo a cikin wannan wata na Ramadan to malam yana gargadinka ba tana gargadinka cewa ka shejinka kada ka koma zuwa ga aikin sabo kada ka koma zuwa ga aiki na zunubi ya kai wanda ya halarci masallatayya ya raya lokutansa na sallah da yin da'a ga Allah da yin salloli a cikin jam'i na juma'a da kuma sauran salloli na guda biyar ya kai wanda ya samu wannan falalar a cikin wannan wata na ramadana da ya gabata to wasil hadhihi alqutuwat ka ci gaba da wannan aiki da kai a watan ramadan wanda yake mai albarka kada ka karanta zuwa masallaci ma'ana kada ka daina zuwa kada ka ka yanke zuwanka ga masallaci ka zamanto kai musharaka da munafukai su ne waɗanda suke bayyana imani suke ɓoye kafirci su ne waɗanda idan sun ga taron musulmai suna yin wani abu sai su zama suna tare da su amma idan an kauce daga wannan taron sai su koma zuwa abin da ke cikin ƙarƙashin zuciyarsu to kada ka zamanto mai zuwa masallaci a watan ramadan masallaci yana cika ana abin sha'awa matasa suna zuwa masallaci amma ramadan ya wuce sai kowa ya kama shagalinsa kar ka zama ɗaya daga cikin waɗannan ka ci gaba da wannan aiki na alkhairi kar ka zama ka suffantu da waɗanda suke munafikai Allah madaukakin sarki yake cewa la takunu la la la ya'tuna salata illa wa hum kusala su irin waɗannan mutanen da idan Ramadan ya wuce ba sa zuwa ga sallah sai dai su zo mata suna masu rafkanuwa ko kuma su zo suna masu kasala ba za su zo cikin karsashi da jin daɗi da kwanciyar hankali ba sai dai su zo bayan liman ya yi raka'a hudu ko ya yi raka'a uku ko ya yi su dai samu wani abu daga ciki maimakon da ramadan ya zo da su ake ikama da su ake tada sallah da su ake komai amma yanzu ramadan ya wuce ba za su zo masallaci ba sai dai ka gansu a cikin kasala cikin lalaci Allah ubangiji ke ke kada ka zama mai yankewa dangane da zuwa masallaci sai Allah ya zama yayi rufi a cikin zuciyarka ma'ana ya sanya zuciyarka ta zama mai tsatsa ya zama kawaye gari cikin munafukai da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin maganganu da yayi akan mambarorinsa daga cikin mambarorinsa da yake kiran mutane yake cewa lalle Allah ya yi hani dangane da wasu mutane waɗanda suke yankewa zuwa ga salloli Allah ya hane su su daina yin wannan aiki idan fa ba su daina ba to Allah zai yi rufi akan zukatansu ma'ana Allah zai rufe zuciyarsu ya zama ba za su fahimci daidai ba ba za su ji daidai ba ba za su ga daidai ba ba za su aikata daidai ba sa'annan kuma za su zamanto za su kasance cikin mutane waɗanda suke marafkana Allah ubangiji ya kiyaye wannan hadisi Imam Muslim da ya rawaito shi ya kai wadda ya doge da karatun Alkur'ani a cikin wannan wata to ka dawwama a bisa wannan karatu da kake na Alkur'ani kada ka yanke dangane da wannan karatu da kake yi domin shi karatun Alkur'ani wata igiya ce wacce take kakkarfa kuma shi wani ruhi ne Alkur'ani daga cikin ko kuma wani al'amari ne daga cikin al'amarin Allah kuma shi shiriya ne daga cikin hasken Allah kuma shi waraka ne daga cikin abin da yake damun mutane a cikin zukatansu shi waraka ne daga wajen ubangijinka kuma hujja ne a gare ka ranar kiyama kada ka kau da kai dangane da abin da kake yi na karatun alkur'ani a cikin watan ramadana yanzu watan ramadana ya wuce ka ce ka bar karatun alkur'ani sai bari ko sai wani ramadanan ya zago to ka sani kayi mummunar hasara fala ta'rid anhu ba'da ramadan kada ka kauda kai dangane da karatun alkur'ani bayan ramadan domin ba ka da wani abin da zaka ribanta ka zai zama riba a tattare da kai a wannan hali daga cikin wannan daga cikin halaye in ba karatun alkur'ani ba ya kai wanda ya doge da ƙiyamun laili, to ka ci gaba da wannan tsayuwar ta dare wacce take abu dai mai kyau, kuma ka sani zai zama maka rabo ne wadda yake miƙaƙƙen rabo ma'ana tsayayyen rabo a wajen Allah ranar alkiyama. Ka tashi, ka roƙi Allah wajen bukatunka Allah zai baka, sai ka kasance cikin wanda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa Allah madaukakin sarki yana cewa ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a su wasu mutane ne waɗanda suke nesantar da kuyaban su bangaren su wana bangaren dama ko hagu suke nesantar da shi daga kan daga wajen shimfiɗa su an gane suna roƙon ubangijin su suna masu kwaɗayi a gurinsa ma'ana sun tashi da daddare sun bar kan shimfiɗa su sun koma sun shimfiɗa da duma ko sun zauna akan wata taburma suna sallah suna roƙon ubangiji Allah ya lullube su da rahama Allah ya ba su kaza Allah ya ba su kaza to ka zama daga cikin su ka zama mai kwaɗayi a wajen rahamar Allah ka kasance tare da masu neman gafara cikin dare da rana malam yace ya man ya wanda ya raya Ramadan ɗinsa wajen al'ada ta yin ibadu da sadaka da kyauta to ka zama mai dogewa a cikin wannan al'amari kada ka yadda ka rabu da shi. Sa'an nan, mu sani ya ku bayan Allah, a cikin shekara, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sunanta mana azumin muka da dama daga cikinsu, Malam ya ce akwai azumomi na kwana shida a wannan wata da muke ciki na bayan Ramadan shine Shawwal. akwai azumomi guda akwai azumi kwaya shida da ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya azumci watan Ramadana sannan ya biyo bayan su da azumomi kwaya shida a watan a watan Shawwal kamar ya azumci shekara ne kamar ya azumci shekara ne a muslim ne ya rawaito wannan hadisi ka azumci kwanaki guda shida a cikin wannan wata na shawwal ko dai ka azumce su a ƙarshe ko ka azumta a tsakiyar watan ko ka azumta su a jere ko ka yi su ɗai ɗai ɗai ɗai dukkaninsu akwai lada mai girma daga ciki akwai azumi wadda ake yi a shekara akwai azumi guda uku a kowane wata daga ciki akwai azumi wadda ake yi na rana arfa akwai azumi da ake na rana ashura akwai azumi da ake yi okay, bayan bayan ashura ko ko, ko gabaninta ko bayanta daga ciki kuma akwai azumin da ake yi na alhamis da litinin akwai kuma azumi da ake yi na kwanakin kwanaki goma ga watan zulhajji daga ciki kuma akwai azumummukan da ake yi na na cikin muharram daga ciki dukkaninsu waɗannan azumummuka ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta don haka duk wanda yake son ƙari a wajen Allah na lada da tagomashi da da da neman albarka da neman ɗaukaka to ya azumci waɗannan azumummuka in ya ga dama kuma yana son ƙari tagomashi to yayi azumi irin na Annabi Dauda ya azumci yau gobe ya sha ya azumci ya azumci jibi gata ya sha ma'ana yau ya azumi gobe ya zama yana shan ruwa wannan shine siyamu dawo babu wani azumi bayan wannan babu wani azumin da yake na neman lada ko na sunna wanda zaka yi mai yawa sama da wannan azumi na Annabi Dauda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara da shi yake cewa ya wanda ya fararo cikin watan Ramadan cikin sadaka da kyautatawa to ka doge ka ci gaba da sadar da wannan alkhairan a cikin sauran shekaru sai ka zamo cikin wa'anda Allah yake cewa inna Allah yajzil mutasaddiqin lalle Allah yana sakan kawo wa'anda suke masu sadaka da kyauta ka zamanto ka horu da yin sadaka domin ita sadaka takan sa ka yi sadakar ga waɗanda suke masu nema da kuma sadakar ga waɗanda suke kamammu ma'ana ka yi waɗanda zai zo ya roƙe ka ka bashi wadda kuma ya kame bai roƙa ba ka gane yana da buƙata shi ma ka bashi ya ku bayan Allah ya ku musulmai lallai ƙarewar wannan wata na Ramadan ba fa ƙarewa ne dangane da muminai na abin da ya shafi aikin alkhairi ya ƙare ba shi mumini aikin alkhairi yana nan yana yin sa ne bakin rai bakin fama shi yasa ma Allah madaukakin sarki yake cewa ka bauta wa ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka ma'ana ka doge akan bauta da yin ibada har sai ranar da Allah ya karɓi ranka ba kawai Ramadan ya wuce aikin alkhairi ya kare ba ba Ramadan ya wuce zuwa masallaci ya kare ba ba Ramadan ya wuce yin azumi ya kare ba ba Ramadan ya wuce sadaka ta kare ba ba Ramadan ya wuce kyautatawa ya kare ba a'a ka doge ka ci gaba da yin wannan alkhairi da ka samo a waccan makaranta da ɗazu-ɗazun nan rana ita yau ɗin nan kowa yana ɗauke da azumi a bakin sallar ramadan amma cikin ikon Allah yau gashi muna wajen ramadan to wancan karatu da kai dama ai an ce la'allakun tattakun a ƙarshen ayar ko aka ce dan ku samu takawa ai an shar'anta muku watan ramadan ne dan ya zamanto ka samo tsoron Allah a cikinsa to ya zamanto waccan makaranta da ka fita jami'ar da ka fito daga ciki ya zamanto kwalin da ka karɓo yana maka amfani kai ya zamanto kwalin gogi ne Allah madaukakin sarki yake cewa Annabi Isa amincin Allah ya tabbata a gare shi yake cewa an o an mun wasiya da yin sallah da yin zakka matukar ina raye kaga wannan yana nuna cewa matukar kana raye aikin alkhairi ba ranar denawa ba a yin ritaya dangane da aikin alkhairi ba a denawa kullum ana bukata ne ka faɗaɗa hannunka ka ƙara yalwa wajen taimakon mutane ka ƙara yalwa wajen wajen yin aikin alkhairi ya zama kullum ninkawa kake yi ba baya yake yi ba kada ramadan ya wuce ya zamanto shikenan an huta Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kada wanda ya yadda ya mutu face yana musulmi kada ka yadda ka mutu face kana yin ayyuka na gari kada in yadda in mutu face ina matukar ina bawa na gari wanda yake mika wa Allah dukkanin al'amurana wannan kuma shine abin da zai sa mu dace ranar gobe kiyama shine abin da zai sa idan mutuwar mu ta zo ta zama mana mai sauki ya Allah muna roƙonka Allah ubangiji ya karbi ibadar da muka gabatar a watan Ramadana ya Allah muna roƙonka Allah ka karba mana Allah ba dan halinka ba wannan kishiruwa da yunwa da muka sha da rana da aka sha a watan Ramadana ya ubangiji ka karba mana wannan ibada kada ka zaman kada ya zamanto wannan ibada da muka ta zama asara a tattare da mu ya Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za mu doge da yin abin da muka koyo a wannan wata na Ramadana ya zama muna da tausayi na ƴan uwanmu muna da tausayi na dukkanin ƴan uwanmu musulmai muna da tausayawa kawukanmu muna duba abin da zai je ya dawo ya zamanto kishirwar da ka sha yunwar da ka sha kana tunanin wanda bai da shi shi ko kila kullum a haka yake zaka iya tunani ka taimake shi zai zamanto zaka iya kyautatawa zaka iya sadaka zaka iya taimako duk abin da ya kamata ka yi zaka iya yi kai iya abin da zaka iya Allah shi kuma zai iya maka sauran muna roƙon Allah ubangiji ya karba mana muna amfani da wannan dama muna mika ta'aziyya ga limam na wannan masallaci wanda ma'aifinsa Allah ya masa rasuwa yau kwana kusan uku kenan da suka gabata Ubangiji Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah Ubangiji ya sanya kabarinsa ya zama raudatun miriya da janna. Kuma dukkanin ‘yan uwa musulmi da suka mutu a wannan wata da wajen wannan wata da ya gabata muna roƙon Ubangiji Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, Allah ya kai haske kabarinsu. Sa'annan kuma muna alhini tare da mika ta'aziyya garsuwar babban malaminmu Dr. Idris Abdulaziz wanda Ubangiji ya karɓi rayuwarsa cikin daren juma'an nan da ya gabata. An yi jana'izarsa ƙarfe goma na safen yau, muna roƙon Allah Ubangiji Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya kai haske kabarinsa. Ubangiji iyalan da ya bari Allah ka ɗauki ɗawainiyarsu, yadda ya yi wa addini hidima, Ubangiji Allah ya kawo waɗanda za su yi wa ‘ya'yansa hidima kuma su sa su a hanyar da ya sa ‘ya'yan mutane. Ubangiji Allah ka ji kansa ka gafarta masa da sauran dukkanin mamata malamai da iyaye da ƴan uwa da yayu da kannai da wanda suka rasu Ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu sannan akwai sanarwa da masu yin bita na alhazai sun ce a sanar cewa gobe insha Allah ga wanda Allah ya bawa ikon biyan kuɗin kujerar hajji za a fara bita a inda ake yin bita Ubangiji Allah ya sa a fara lafiya mu ma da muke sa tsammani ubangiji Allah ya ba mu ikon biya a yi tare da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaikum ila salatikum